الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dan uwa barkanmu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na tawjih al-qira'at al-qira'at al-mutawatira wa shadda bil ulum al-lughawiyyah wa shar'iyyah ta'silan wa tatbiqan wanda wannan shine majalisin mu ko zaman mu ko darasin mu na 140 da daya da biyu muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makuman mu da mu da ku gaba daya to farkon wannan sura shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala qul uhiya ilayya ko kace an yi wahayi zuwa gare ni ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu istama'a nafarun min aljin wata jama'a ta aljannu ta saurari karatu fa qalu sun kace inna sami'na qur'anan mu mun ji wani abin karatu ajaban wanda yake mai bada mamaki yahdi ila rushdi yana shiryarwa zuwa ga wato shiriya hanya ta shiriya fa'aman na bihi sun ka ce don haka mun yi imani da shi daidai wajen fa'aman na bihi ɗin kaji ba cikin tafsiri na sa'adi ya ka bayani mai kyau sun ka ce walan nushrika bi rabbina ahada ba za mu yi shirka da Allah ba mu haɗa shi da wani ko guda ahadan na kira ce fi siyaqin nafi tufidul umum mun gane ko yawwa sai nan wa annahu ta'ala jaddu rabbina anan idan muka duba wurare ne wato da an kai fatso na inna ko kasroha wurare ne guda goma sha biyu an gane ko da wa annahu ta'ala jaddu rabbina da wa annahu kana yaqulu safihuna ala allahi shatata da wa anna dhananna an lan taqula al-insu wal jinnu ala allahi kadiba wa annahu kana rijalun min al-ins ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'ath allahu ahada wa anna lamasna as-samaa'a وأنا كنا نقعد منها وأنا لا ندري أشر وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون waɗanga wurare guda goma sha biyu mu riƙe da kyau imamu hafs wanda rawi ne na abin nan asim al-kufi da kuma imamu ibnu amir ad-dimashqi da imamu hamza da kisa'i da khalaf waɗanda kufiyu ne ƙurra dukkan su tun daga wa annahu ta'ala shi banda kul uhiya ilayya annahu istama shi wannan duk ƙurra sun yi mishi fatha waɗanda guda goma sha biyu din gaba ɗaya waɗannan da ni faɗa hafs ibn amir hamza da kisa'i da khalaf sai da shi hafs rawi ne an gane ko sun karanta su da fatha sun yi ma wato anna fatha وأنه وأنه وأنه وأنه وأنه وأنه تدقى وأنه تعالى muna ji da kyau ko shi kuma imamu abu ja'far al-madani an gane ko shi ko yayi mawuri uku wato fatha shine wa annahu ta'ala jaddu rabbina da wa annahu kana yaqulu safihuna ala allahi shatata wa annahu kana rijalun min al-insi wadanga wurare guda uku yayi musu mi yayi musu fatha sauran wuraren duk sai yayi musu kasra kenan wuri tara yayi musu kasra wuri uku yayi musu fatha muna ganewa sauran qurra kuma dukan su gaba daya sun yi ma wuraren mi kasra ne an gane ko kenan sai zaman to sun karanta su wa innahu wa innahu wa innahu wa innahu wa innahu wa innahu mun ji wannan da kyau to kaji yadda bayani yake to yanzu sai kuma wajen nahawu to yanzu ya zamu yi da su an gane ko to wajen taujihi a wajen nahawu sai suka abin nan cikin wato qala'idul fikr fi taujihil qira'at al-ashr an gane ko da sun ka zo karkashin wadda aya ta wa annahu wa annahu a safha ta 170 zuwa safha ta 170 da daya sai sun ka ce dibo waɗanda sun ka karanta wa annahu wa annahu wa annahu wa annahu bi fathil hamza ko sun ka ce to yadda za a i'rabin su atafina akan wato marfu'i in an ce marfu'i da an ka ce uhiya ilayya an yi min wahayi sai ce min yawwa to shi annahu din nan kinan uhiya ilayya istima'un istima'u nafarun min aljinn an gare ko tunda annahu istama'a ya koma istima'u sai ka haɗe anna da abinda ke tare da annan wa fi hayyiziya da abinda ke nan a cikin a tare da ita sai ka ɗauke su matsayin marfu'i to kenan duk annahu annahu annahu annahu annahu annahu ya kuma mi ya kuma matufi ne akan mi akan istima'u kenan tunda na'ibul fa'il ne ba sani ko mun fahimta ba amma waɗansu daga cikin malamai sun kace shi wannan i'rabi na in mun ɗauki annahu atafina akan annahu wancan na farko sun ka ce to akwai itiradi kama akwai gitto mishi sun ka ce abinda adda damirul mutakallim misali wa anna lamasna samaa kaga shi manzo Allah sai ya kamata ya in sun ka ce lamasna damiri zai kuma zuwa ga aljannu sun ka ce to kenan wannan bai shiga cikin istima'u annahu istama'a nafarun min aljinni ba sani ko mun fahimta ba tunda shi istama'a ba su ce istama'na ba to kenan bai iya shiga cikin dabiri tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake bada labari uhiya ilayya to lamas nastama ai ba shine je taba sama ba tun kace to kenan bai yiwa ai a tsafin shi akan shi ba sani ko mun fahimta ba dai daga cikin ra'ayukan da sun kawo amma wannan ra'ayin yana iya zamantowa wato magana ce mai rauni ni a fahimta ta dalili kuma shi ba da labari hanya biyu gare shi ko kama da labari da lafazin mutum ko da lafazinka ka gani da Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa aqsamu billahi jahada aymanihim la in ja'atuhum ayatun satami la yu'minunna biha kaga za su yi imani da ita yana ba da labari ne akan su amma bai ce la nu'minanna biha ba tunda suna ga magana ba sani kun fahimta ba kaga labari ake bayarwa shi ma uhi ilayya ai labari yake basuwa to sai sun ka ce la nu'minanna biha la yu'minunna biha za su imani ita amma Allah bai ce la nu'minanna biha ba alhali sura suke magana kenan shi ba da labari ana ibada shi bi uslubil ghaibi ana ibada shi bi uslubil khitab da haka wannan magana ta su tana da rauni su da suke ganin abin yana da rauni ta su da rauni waɗansu daga cikin malamai sun ka tafi cewa in an karanta annahu annahu atafina akan dhamiri fi bihi an gane ko wato fa'amanna bihi an gani ko yawwa abin nan fa'amanna bihi marmakon a ce wabi annahu wabi annahu wabi annahu wabi annahu sai an ka ce wa annahu wa annahu wa annahu wa annahu an gane ko kenan mun yi imani da alkur'ani kuma mun yi imani da cewa mun yi imani da cewa mun yi imani da cewa mun yi imani da cewa muna ganewa kina sai da mutu atafina akan bihi amma ba a sake maimaita harful jarri ba amma harful jarri kin bi shine kamata a maimaita ban sani ko mun fahimta ba waɗansu kuma daga cikin malaman tafsiri da sun kai taujihil i'rab sun kace a a atafina akan ba bihi ba ala mahalli bihi an gane ko me bambancin wagga na farko da na biyu shi bihi in mun ce aka fina akan shi jarra yake dauka duk da yake kasar da an kame ta bina'i ta tunda shi abin nan ne mabniyun ne amma asalin mahallikin shi matsayin maf'ulun bihi ne in an ka ce amanna bihi mun yi imani da shi to shi harfin jarrakin nan da ya shiga ya shiga ne a nahu amma a ma'ana ai shine mafulun bihi tunda in kai yi imani da abu ai imanin ya fada akan shi kenan sai da manto mahallikin shi annasbu to shi yasa sai an ka ce wa annahu wa annahu sun ka ce ai saddaqnahu wa saddaqna annahu ta'ala jaddu rabbina wa saddaqna annahu wa saddaqna annahu wa saddaqna annahu wa saddaqna annahu ba sai ko mun fahimta ba to waɗansu daga cikin abin nan wannan shine abin da dai malamai suka kawo sai kuma wanda sun ka karanta wa innahu ta'ala tun daga wa innahu wa innahu da goma sha biyu sun ka ce kullu ha atafan ne ala qawlihi inna sami'na ko ba ka ba inna sami'na mu mun ji wa inna an gane ko wa innahu ta'ala an gane ko in yawo sai mun to atafina akan inna an hankalta ma inna jumla ce mustaqilla wata jumla ta sake zuwa bayanta wata jumla ta sake zuwa bayanta ataful jumla ala al jumla ban sani ko mun fahimta ba to kaji abin da malamai suka ce to shi kuma Abu Ja'far da ya karanta wa annahu ta'ala wa annahu kana yaqulu safihuna Allah wa annahu kana rijalun min al-insi kenan shi a qira'a shi wa annahu wa annahu sai zamanto atafina akan mi sai zama to atsafina a kan wuraren da waɗancan sun kai ma wato nasu ba ba sani ko mun fahimta ba inda ya karanta wa annahu wa annahu wa annahu sai zama to kawai zama to atsafina a kan annahu sama'a ko atsafina a kan wato zamiri na bihi an gane ko wabi annahu wabi annahu ko ko atsafina akan mahallikin bihi kamar da muka ce tunda asalin shi saddaqnahu wa saddaqna annahu wa saddaqna annahu sauran da yama kasra sai da mun to kuma atsafina akan mi akan wato inna sami'na qur'anan ajaba sauran sai karanta wa innahu wa innahu sai rarraba guda biyu mun jaddada tawjihin kadiba cikin qala'idul fikr fi tawjih qira'at al-ashr muka ce a safhatan 171 da 71 sannan kuma kadiba cikin mi الضر المصون في علوم الكتاب المكنون السمين الحلبي دي, دي wannan sura kuma daidai wannan aya kuma kadiba cikin at-tahrir wa tanwir na ibn ashur wannan misallani ne baka an gane ko ba dole ba sai su kana iya duba duk tafsirin da kake so to qul uhiya ilayya kace an yi min wahayi annahu istama'a nafarun min al-jinn wata jama'a daga cikin aljannu sun saurara sun saurari kiran karatunsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faqalu sun kace inna sami'na qur'anan ajaba mun ji abin karatu mai ban mamaki an gane ko yawwa yahdi ila rushdi yana shirarwa zuwa ga hanya ta shari'a fa amanna bihi don haka mun yi imani da shi walan nushrika bi rabbina ahada ba za mu shirka da ubangijin mu ba wa annahu ta'ala sannan kuma shi Allah subhanahu wa ta'ala ko wa innahu dun mun yi bayanin wannan farko ko wa annahu kenan wa bi annahu ko wa saddaqna annahu an gane ko wa innahu kuma atafina wa inna inna sami'na qur'anan wa innahu wa innahu ta'ala ko wa annahu ta'ala shi ubangijin mu jaddu rabbina intabih jaddu shine kaka ko to jaddu kuma shirin rufin al'azamatu daukaka kenan wa annahu kuma ta'ala jaddu rabbina jaddu shine ni fa'ili ta'ala fi'ili ne kenan ta'ala jaddu rabbina daukaka ubangijin mu madaukakiya ce ta daukaka dakka ce kakan Allah ya daukaka don Allah bai da kaka lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad shi ce sai ce wala yanfa'u zal jadd min kal jadd kokarin mai kokari bai bai amfanin ka to mattakhadha sahibata Allah bai riki mata ba wala waladan kuda wa annahu kuma ko wa innahu kana yaqulu safihuna ala Allah shatata wawan su ya kasance na fadar magana wanda take shatatan ta kuskure ta zalunci zuwa ga Allah amma zalunta kanshi ba zalunta Allah ba shatat shi ne ni zalunci an gane ko yawwa sun kace wa Allah ya ce wa rabbatna ala qulubihim isqamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ardi ko lan nad'u min dunihi ilaha sai sun kace mi laqad qulna idan shatafa sannan kuma yace mi abin nan وهل أتاك نبأ الخصم إذ, إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا إلى سواء الصراط اللهم آمين sun ka cewa anna su aljannu zananna sun yi zaton allan ta kulal insu cewa mutane ba za su taɓa faɗa ba wal jinnu da aljannu alallahi kadiba su faɗi ƙarya su jingina ta zuwa ga Allah mun gane ko yawwa to idan muka duba anan imam yaqub al-hadrami al-basri ya karanta allan taqawwalal insu daga taqawwato taqawwalal insu kenan daga tataqawwalala sai an ka shahi tawun daya an gane ko tatafa'alu kenan tafa'alana kenan ya tafa'alu kenan allan ya taqawwala ko ko allan tataqawwalal jinn domin ana iya tafkirin shi ana iya ta'anisi aljinn ya zama to suna ne da jinsin aljinn ko ka ci an shaha ya'un ko ta'un kenan allan ya taqawwala al-insu taqawwala shine ƙarya ko walau taqawwala alaina ba'd al-aqawi sauran sun karanta allan taqula ba za su faɗi ƙarya ba ko ko ba za su kirkira ƙarya ba su jingina ta ga Allah allan ta taqawwala al-insu a qira'ata yaqub kenan ba za su kirkiri ƙarya ba wal jinnu da aljannu ala Allah ga Allah ala Allah su yi ma Allah ƙarya ba ka cewa saman Allah la yajuzu al-istila ala Allah la haqiqatan wala majazan kuma haka ba to wa annahu ko wa innahu kuma kana rijalun minal insi an samu mazaje daga cikin mutane ya'uzuna suna neman kariya bi rijalin minal jinni ko da mazaje na aljannu kaga ashe akwai maza cikin aljannu akwai maza cikin mutane wanda zai baka kina akwai mata kuma kenan to fazaduhum rahaqa sai sun ka kara musu rahaqan ko fazaduhum su aljannu sun ka kara ba mutane rahaqan wahala ko ko fazaduhum su mutane sun ka kara ma aljannu rahakan girman kai tunda sun ga mutane suna tsoron su mun gane ko to duka waɗannan sauran abubuwan ba sai mun bi su ba tunda mun yi taujihin wa anna wa anna zamu zo zuwa ga abin nan ko mu bi su dai saboda mutane su fahimci yadda abin yake wa annahum zannu kama zannantum allan yab'ath Allahu ahada su aljannu sun yi zaton kamar da kun kai zaton Allah ba zai turo wani mutum guda ba Allah ba zai turo wani ba kenan suna tunanin a bar mutane haka kawai su zama na yadda suke sun ka cewa anna lamasna sama'a su sun kasance suna wato nufata sama an gane ko lamasa yalmasu ba da shafa ba fa wajadna has sun kace sai mun ka same ta yanzu muli'at harasan an cika ta da tsaro shadidan mai tsanani wa shuhuban da kuma mi da kuma yula ta wuta da ake harba su da su yanzu an hana zuwa su zo su sauraro labarin da ake faɗa na sama na gaibi sun ka cewa an nakunna su sun kasance na ƙa'udu minha muna zama maƙa'idar sam'i wurin zama na saurari kenan wani ya taka wani wani taka wani sun ka ce fa man yastami il'ana duk wanda ya je sauraro yanzu ya ji lahu shahaban rasada zai samu shahaban wato yula rasadan yana jiran shi shine rasad wa anna sun ka ce ba mu sani ba la nadri ba mu da labari a sharrun urida bi man fil ardi shin sharri ne ake nufi da mutanen ƙasa da an ka hana a sauraro am arada bihim rabbuhum rashada ko ko ubangiji suna son shari'a ne da su kaga wajen sharri sai sun ka ce a sharrun urida aka nuface su da shi kisa ba a danganta sharri zuwa ga Allah wa sharru laysa ilayka ko ba haka ba sun ka ce wa anna minna salihuna sun ka ce daga cikin su akwai nagari ko wa inna mun sha bayanin wannan wa minna duna zalika akwai dan da ba su ba ko kunna qara'iqa qidada sun ka ce sun zamanto hanyoyi ne ɗariƙoƙi ne hanyoyi ne ƙidadan daban-daban alaran ba mun gane ko to to da sun ka ce akwai na ƙwarai akwai wanda ba na ƙwarai ba kwahi yawa wanda ba na ƙwarai ba yawwa wa an na zonanna sun ka ce sun yi zaton allan nu'ajiz Allah fil ardi an gane ko ba za su iya tsere ma Allah ba fil ardi a bisa durin ƙasa walan nu'ajizahu haraban kuma za su iya tsere ma Allah ba wato wajen gudu ko da ba bisa doron kasa ba kenan sun ka ce wa anna ko wa inna lamma sami'na al-huda lokacin da sun ka ji shari'a amanna bihi sun yi imani da shi sun ka ce fa man yu'min bi rabbih duk wanda ya imani da ubangijin sa fala ya khafu bakhtan ba ji tsoron tawaya ba a tauye mai wani abu wala rahaqan kuma ba zai ji tsoron rahaqan ba a gajiyar da shi an gane ko ko a zalunce shi sun ka ce wa anna ko wa inna daga cikin su minnal muslimuna akwai musulmai wa minnal qasituna akwai kuma azzalumai kafirai kenan an gane ko shi sai an kace alqasu yana nufin zalunci wa amma alqasituna fa kanu li jahannama hataba shi kuma an ce alqisu adalci wa nad'u almawazin alqist li yawm alqiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a in an ce alqusu shine turaren wuta to fa man aslama wanda duk yayin musulunta fa ulaika taharru rashra wa annasu sun kai kirdadon shari'a bu sai ya shari'a ba saboda ko ka shirya to kana buƙatar ƙarin sanin waɗansu abubuwa akan addini kuma baka da tabbacin ga yadda zaka mutu sai kai ta kokarin ka roki Allah wa alla wistaqamu ala tariqati da dai sun tabbata akan tariqa an gane ko nan tariqa na ana nufin hanya ta gaskiya ba wata dariqa ba don saboda lokacin da aljinu suke magana nan zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan lokaci babu wata dariqa gaba ɗaya bisa doron kasa ko ba haka nan bane eh don haka nan ba zan ce wannan dariqa bane yawwa su kuma wadansu suka ce innal ladina kafaru wa zalamu lam yakun Allah li yaghfir lahum la yahdihum tariqa illa tariqa jahannama sun ka ce tariqa jahannama ne abin nan to ai wannan lokaci kun babu wannan tariqa an gane ko yawwa da sun tsaya akan tariqa hanya daidaitatta la astainahum kenan tariqa almustaqima la astainahum Allah ce da mun shayar da su ma an ruwa gadaqam mai tsalala mai yawan zuba linaftirahum fihi ko in mun ba su ruwan dan mu jarrabe su ne don in Allah baka da imama jarraba ka zai iya gami zaka yi da ita قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون يوا Allah ce to li naftinahum fihi dan mujarrabe su a cikin shi wannan abin da muka ba su dan ya ce li yabluwakum fi ma atakum can kuma ma mausuliya ce tufidul umum duk abin da Allah ya ba ku wa man yu'rid an dhikri rabbih duk wanda ya kauda kai daga ambaton ubangijinsa shine alqur'ani sai ce mi yasluku azaban sa'ada Allah zai sanya shi azaba sa'adan mai hawhawa daga sa'ada ne shi abin da ke hawa sa'urquhu sa'udan sa'udan azaba mai hawhawa ko sa'udan wani icce ne wani dutse ne wanda adda wahala hawa cikin jahannama za a sa su haushi Allah ke mun sani an gane ko azaba mai hawhawa ake nufi idan muka duba wato imamu nafi almadani da imamu abu ja'far almadani sun zami almadaniya ne da ibnu kafir almakki da ibnu amir al-dimashqi da abu amr ibn al-ala al-basri sun karanta naslukhu musu Allah za mu sashi kenan bin nuni sauran kuma sun karanta bi yaslukhu Allah zai sanya shi muna gane ko to idan muka duba cikin littafin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an da suka zo karkashin wannan aya an gane ko a safha ta wato abin nan ɗari biyu da tamanin da takwas an gane ko sun ka ce ita ƙira'a ta yasluku an gane ko an yi taujihinta da cewa ikhbarun min Allah ta'ala ƙira'a ta nasluku an gane ko kenan nasluku bin nuni ta'zim za mu sanya shi musu Allah to an hankalta mu da Allah ce la asqainahu kaga bai ce la yasqahum ba sai ce la asqainahum da mun shayar da su asqaina annunu lit ta'zim to nan kuma sai ce mi sai ce mi nasluku za mu shigar da shi sauran qura da sun karanta yasluku an gane ko wato sune imamu asim da Hamza da Kisa'i da Khalaf da Yaqub da sun karanta yasluku kinan shi ko a hankalta ma siyaki shi ma da an kace mi inda Allah subhanahu wataala ce wa man yu'rid an dhikri rabbih duk wanda ya kai kauda kai daga ambaton ubangijinsa to rabbih din nan yasluku ai yasluku rabbu an gane ko ubangijin shi zai sanya shi azaban azaba su adam mai hauhawa mun gane wannan da kyau sannan qira'a wa nazarin da allan taqula al-insu mun ce yaqub ya karanta allan taqawwala al-insu ko yawwa to sai sun kace ita qira'a ta yaqub an kafa mata siyaqi abin nan an yi taujihin ta da nazir tamkatta inda Allah subhanahu wa ta'ala ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil na fata an fahimce ni yawwa sai Allah ce wa annal masajida al-masajida masallatai an gane ko ko almasajida gabobin da ake sujada da su ko almasajida wurin da ake sujada ko almasajida wurin sujada lillahi na Allah ne kadai fala tad'u ma Allah ahada kada ku kira wani tare da Allah wasu sun dauki wannan ita ce addu'a da za a yi inda a shiga masallaci wannan kuskure ne inda ka shiga masallaci bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma iftah li abwaab rahmatik ka shiga da kafar dama in za ka fita ka fita da hagu ka ce Allahumma iftah li abwaab rahmatik wannan aya ba ta daga cikin azkarkin da ake yi an gane ko kenan wanda ya nuna ba a yin sujada sai gawa sai ga Allah wadanda suka nuna ai ai an yi ma annabi Ibrahim sujada nan kuma waye ne ya umarni Allah ne ya ce usjudu li adama kenan nan baka tambaya me yasa Allah ya ce ai sannan kuma sai suka hujja wai Allah ya ce wa rafa'a abawaihi ala al-arshi wa kharru lahu sujadan uwayen annabi Yusuf sun yi mai sujada malamai suka ce ba waccan sujada bace wanda muka sani ita ce sujada wannan ta sun kuyar da kai mun gane ko kuma nan ma ai shi annabi Yusuf iyayen shi ne suka bai sujada kenan su ne suka girmama shi su ko abin da suke cewa mutum ya ma iyayen shi sujada kenan kaga nan inda ma sun juyar da abin nan tun da nan babba na ya yi ma abin da wasu malamai suka ce a'a a tahima a ɗauki sujada ma irin waccan ce to a shari'a su ce mu kuma a shari'an mu an hana ko da mun ɗauki shar'u man qabla domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law kuntu amuran ahadan an yasjuda li ahad la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha kaga wannan babu dalili a shari'a mu to haka ai hattara wa annahu kuma yadda sha'anin yake yadda abin yake an gane ko wa annahu kuma lamma qama abdullahi an gane ko yawwa to sai mu yi hattara saboda wa annal masajida da wa allaw istaqamu wadanda duk qurra sun yi musu fata an gane ko yawwa wa annahu lamma qama abdullahi an gane ko to shi wanga wurin wa annahu da imamu nafi' almadani da imamu shu'ba wanda rawi ne na asim al-kufi sun karanta wa innahu lamma qama abdullahi an gane ko sauran sun karanta wa annahu mun faɗi taujihi in an ce wa annahu kenan ko uhiya ilayya kenan aljannu sun ce tunda yana daga cikin abin da sun kai mishi wahayi an kai mishi wahayi qalu uhiya ilayya annahu istama'na fa min al-jinni fa qalu kaga sun faɗi wannan an gane ko tunda duk abin da ya zama to istima'u ne da qaul duka waɗanda abubuwan sun shiga cikin uhiya ilayya an gane ko yawwa to in mun dauki wa innahu ne ko sai zama to jumla ce ma'tufa akan inna sami'na kuma wa inna wa innahu kuma lamma qama abdullahi ko wa annahu banda nafi'a da abin nan banda nafi'a da shu'ba sun karanta wa annahu su kudin sun karanta wa innahu wa innahu kuma lamma qama abdullahi lokacin da bawa Allah ya tsayu ya da'uhu yake kiransa kadu ya kununa alaihi libada sun yi kusa su zamanto wato libadan kamar kace sirdi ka san sirdi ko ko kahu alramma abinda ake dora majaki ko kuma abin nan doki an gane ko yawwa to idan muka duba imamu hisham wanda rawi ne da abdullahi ibn amir bi khurufin anhu ma'ana yana da fuska biyu ya karanta kadu ya kunu da alaihi lubada an gane ko sauran qurra to yan ka ce lubada sun ka ce alama alal kasra kenan yana nuna masu yawa su ko sauran sun karanta libada duk da shi ma shi na karantawa da wannan sun ka ce kenan sai a ce jam'i ne na libda وهو الجماعة وهي الجماعة شيني جماعة أي كادوا يكونون عليه sun yi kusa su kadu ya kunu alaihi kal jama'at kamar jama'a daban-daban dibo wannan abin da ake dora ma kahu in ka diba wanda ya abin da kace ma kahu ko sirji zaka ga ba abu guda bane a dauko waɗannan tsumba a dauko waɗannan ragga a dora a dora a dora muna ganewa to kenan sun kasance suna tsayuwa akan shi ba sani ko mun fahimta ba kina sai zamanto kamar yadda kahu ake dora wani saman wani an gane ko lubda kenan an gane ko sun zan kamar yadda kahu ake dora wasu tsumma saman waɗansu to kamar haka ne suka hau suna kallon karatun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya hau wannan wannan ya hau wannan an gane ko to in an ka ce lubada kenan jam'i ne na lubda alaramma kamar yadda ake cewa gurfa sai a ce mi guraf kenan gurfa gurfa shine lubda guraf lubad su ko waɗanda sun ka karanta kadu ya kunu na alaihi libada jam'i na libda ba sai kun fahimta ba libda kenan lokacin da suke sauraron karatun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yawan su suna kokarin saurare su kalli ju abin da su hawo juna yar kabu ba'dhum ba'da sashin suna hawa sashi kamar yadda wannan kahun wani yake hawa saman wani ala ramadan abdullahi waye abdullahi to mi sunan baban shi ah to an kai haka na abdullahi sifa ce kowa ma yana iya ɗauka abdullahi bawan Allah amma in ya zamanto alam to sai zamanto sai wanda aka sanya ma wannan suna Allahumma amin to qul inna ma ad'u rabbi qul kace inna ma ad'u rabbi ni ina bauta ma ubangiji na ma'ana ina kiran ubangiji na kira na, na bauta Allah kadai nake kira an gane ko wannan ita ce qira'a ta Asim al-Kufi da kuma Hamza al-Kufi da Abu Ja'far al-Madani qul inna ma ad'u rabbi sauran qurra sun karanta qala inna ma ad'u rabbi qala kenan na alal khabar ne ko to yanzu menene alaka tsakanin qira'at kenan kul an umurce shi shin ya aikata ko bai aikata ba kala Allah ba da labarin ya ce an gane ko yawwa to kul inni la amliku lakum darran wala rashada ba sani ko mun fahimta ba yawwa ka ce ni la amliku lakum bana mallaka ba na mallaka gare ku darran in tunkuɗe muku wata cuta wala rashadan koko in jawo muku wato shari'a kidan bai iya shiryar da ku bai iya batar da ku nan ihtibak ne an kai barko a ce la amliku lakum darran wala naf'an sai aka ce darran wala rashadan saboda kishiyar darr shine mi annafu kishiyar rashad al ghayyu kenan bai iya cutar da ku bai iya amfanar da ku kuma bai iya batar da ku bai iya shiryar da ku ko ne sai an ka kishiyar shi guda ba sani ko muna fahimta ba ana ganewa yawwa to qul inni lan lan yujirani min Allah ahadun kace lan yujirani babu wanda zai bada kariya min Allah daga Allah ahadun mutum guda na kira fi siyasin nafi tufidu al'umum babu wani wanda ya sai bani kariya daga Allah an gane ko sai ce mi walan ajida min dunihi multahadan kuma ba zan samu wani Allah ba multahadan wanda zan samu mafaka gare shi daga Allah duna karkata babu wanda zan karkata zuwa gare shi in samu mafaka in ba Allah ba muna gariya ko to Allah shi kadai ne in ya baka kariya ba wanda isa ya taba ka amma duk wanda ya baka kariya in ba Allah bane Allah ya soka maka shikenan kare ka ta kari ko baka dan bane yace wa huwa yujiru wala yujaru alaihi in kuntum ta'lamu kuma yujiru kenan daga aljiwaru ne alif kenan asalinta wawun ne daga makwabtaka ne saboda makwabtaka ta gari inda ta gari ta mutum ya taimake ka to in tabi alaramma wagga qul inni la amliku lakum qul inni lan yujirani duk qurra sun karanta da qul qul qul wancan na farko shi kadai da an ka samu qul da qala an gane ko yawwa to tunda an samu qul da qala na farko na biyu din sun zo da qul qul qul an ce yace to kuma tabbaci ya ce dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai saba umarni Allah ba to shi alqur'ani illa balaghan min Allah wa risalati ba komi bane isar da sako ne ko wanda ya hito min Allah daga Allah wa risalati da sakon Allah ko ومن يعص الله ورسوله wanda saba ma Allah da manzon sa fa inna lahu nar jahannama yana da wutar jahannama an gane alramma ita jahannam ba wuta bace to me yasa wace fa inna lahu jahannama ba kamar da an kace fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya cikin fa'a nan kusa kace fa inna lahu nar jahannama sai kace fa inna lahu nar al musamma jahannama yana da wuta wadda adda ake kira jahannama khalidi na fiha abada suna waɗanda an ka kaddara ma da wama a cikinta kaga nan man mufrad ce amma da hankalta ma ma'anarta sai ce mi kaga da yace wa man ya'sil Allah rasul sai ce wa rasuluhu fa inna lahu nan ya hankalta ma man lafazin ta mutum guda ce amma da ya hankalta ma ma'anarta sai ce khalidi na fiha abada bai ce khalidan fiha abada suna waɗanda an ka kaddara ma da wama a cikinta har abada hatta idza ra'aw ma yu'aduna hatta waga ibtida'iyya ce ka karanta hatta ka kuma annan nawa gare ta a cikin littafai ka dauki mughnil labib an kutubil a'arib ala sabilil misal hatta idza ra'aw ma yu'aduna har sai lokacin da sun kaga abinda an kai musu alqawli ko fa sayalamuna to za su sanin man ad'afu nasiran wani na an mafi raunin masu taimako wa aqallu adadin kuma wani na an mafi karancin adadi shin suna adda yawa ko ko adadi na Allah na na mala'iku adda yawa tabbata ai wa ma ya'lamu junud rabbika illa huwa irin wannan aya akwai ta a cikin suratul maryam hatta idza ra'aw ma yu'aduna imma al'azaba wa imma as-sa'a to nan ko hatta idza ra'aw ma yu'aduna fa say'lamuna man adhafu nasiran wa aqallu adada to qul in adri ka ce ni ban sani ba in wa gabi ma'ana ma ma adri ki dan ban sani ba a qaribun ma tu aduna shin kusa yake abinda an kai muku alkawali am yaj'alu lahu rabbi amada ko ko ubangiji na zai sanya mishi lokaci mai tsawo an gane ko amad yana iya ɗaukar lokaci sannan amad yana iya ɗaukar mi ina iya ɗaukar wuri yau mata jiru kullu nafsin ma amilat min khairin muhdaran wa ma amilat min su in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida na amadan yana nuhin bagiri mai nisa nan kuma yana nuhin lokaci alimul ghaibi Allah shine masanin gaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada baya bayyana gaibin shi ga wani mutum daya illa man irtada min rasulin sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko ya yarda da shi na manzo nan manzo na mala'iku yake nufi Allahu yastafi min almala'ikati rusulan wa min an-nasi fa innahu yasluku min bayni yadayhi Allah yana sanyawa min bayni yadayhi gaban shi wa min khalfihi bayan shi rasadan masu tsaro kenan mala'iki in zai kawo wahayi akwai mala'iku da suke rakko shi wani lokaci muna gane ko yawa ko kuma a'a illa man yatada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi min khalfihi rasada Allah zai sanya mu shi manzon inna mutun ne wanda zai zama to mai tsaro gare shi ko ba karan bane to sai Allah subhanahu wataala ce li ya'lama an qad ablagu risalati rabbihim li ya'lama dan Allah ya sani intabe nan muna da mas'ala ta shin annabawa sun san gaibi ko ba san gaibi ba al-ghaibul mutlaq gaibi sakakke la ya'lamuhu illa Allah don Allah ce kullu ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah amma al-ghaibul muqayyad annabawa sun san shi waɗanda gaibin da Allah ya sanar da su an gane ko tunda ya ce alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasuli fa innahu yasluku min bayni yadayhi min khalfihi rasada an gane ko to me yasa Allah ya wannan li ya'lama an qad ablagu risalati rabbihim idan muka duba imam ruwais wanda rawi ne na yaqub ko al-hadrami al-basri ya karanta li yu'lama an gane ko don a sani an gane ko don a sani kidan wannan ya shafi mu ya shafi kowa da kowa amma li ya alama dan Allah ya sani to ya Allah ba ba bai sani bane nan ana kiran shi ilmu dhuhur al ramba dan Allah ya ilimi na bayyanawa ba wancan ilimi ba wanda da ya Allah daga ya rubuta kuma Allah ya sa adan haka ba sani kun fahimta ba to li ya alama an qad ablagu risalati rabbihim don Allah ya san sun isar da sakon ubangijinsu ko sakonan ubangijinsu risalat sakuna an gane ko yawwa wa ahata bima ladaihim kuma Allah ya kewaye sani da abin da yake gaban su wa ahsa kulli shay'in adada Allah ya kididdige komi kididdigewa ya san adadin sa kadiba cin alqira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam a safa ta 850 don haka Allah bai ya karan samun sanin sabon wani abu don kaji an ce li ya'lama an qad ablagu risalati rabbihim ko ko sun ba asnahum li na'lama ayyul hizbayn ahsa lima labithu amada ko ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa li na'lama man yattabi'u ar-rasula ko mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi ko ba haka ba da sauran waɗannan ayoyi baya nuna Allah yana samun wani sabon ilimi an gane ko da Allah subhanahu wa ta'ala ce wal yabtali Allahu ma fi sudurikum wal yumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidati sudur to madalla aya wa Allah istaqamu ala tariqati aya ta goma sha shidda kadibacin alqira'at wa asaruha fi tafsir wal ahkam a safha ta 885 sura wadda zamu dauka ta gaba wadda akwai tawjihul qira'at a cikin ta ita ce wato wato aya ta a cikin suratul muzammil a aya ta tara amma dole sai mun dan dauko bayani kadan inda Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhal muzammil da yawan masu karatu sai su ce ya ayyuhal muzammil muzammil wannan kuskure da zayun tana da shadda alrama mimun tana da shadda kenan ya ayyuhal muzammil ya kai wanda kan lulluba cikin mayafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan qumil laila ka tsayu dare illa qalilan sai dan kadan nisfahu kenan rabin dare ko aw yanqus minhu qalila ko ka rage kaɗan daga gare shi ina fata an fahimce ni yawwa imamu asim da imamu hamza sun karanta a winkus sun yi wa mi wawun kasra sauran sun karanta a winkus minhu qalila ka rage wani abu daga cikin shi kaɗan auzid alaihi ko ka ƙara akan mi akan shi rabin rabin warattilil qur'ana tartila kuma ka karanta alqur'ani tartilan an gane ko daki daki alaramma in an ce at-tartil shine wato abinda wani na bin wani harafi na bin wani ɗaya bayan ɗaya ba tare da wani harafi ya shiga cikin wani ba ya tauye masa haƙƙinsa to waɗansu sai su ce karatun alƙur'ani alaramma kaloli ne sun ka ce akwai at-tahqiq an gane ko sun ka ce akwai at-tajwid awwalan akwai at-tahqiq akwai at-tartil akwai at-tadwir akwai al-hadr mun gane ko sun ka ce haka suke wasu ka ce a'a da at-tahqiq da at-tajwid duk abu guda ne sannan sai at-tartil sai at-tadwir sai al-hadr an gane ko to amma wannan istilahin da suke yi duk sai yasa mutane ba za su fahimci yadda karatu yake ba tunda qur'ani waratil qur'ani tartila an kace wani sai sa tsammanin to da wani al-hadr da kaza duk bid'a muna ganewa sai malamai sun kace yadda kamata dan mu gane kamata ne a kira su maratibu tartil tunda kowanne yake karanta qur'ani an gane ko yana bin alqur'ani ne daki daki to sai a ce maratibu tartil an gane ko maratibul qira'a hiya maratibu tartil kawai to maratibu tartil abu na farko at-tajwid shi da wasu ce ma at-tanghim amma malamai sun ce tunda at-tanghim daga an-naghma ne shi da abin da yake da alaka da kamar kida ko sauti mai dadi to Allah a nisantar da Qur'ani don a ce kawai ka wasu ce ƙur'ani kama an doke shi waƙe at-tanjim daga naghma ne kawai ka ce at-tajwid kyautatawa ba wancan tajwidi ilimin tajwidi ba a at-tajwid daga nan sai at-tahqiq daga at-tahqiq sai sai at-tadwir da at-tadwir sai al-hadar mun ji wannan maratibut tartil a sunan su shi at-tanghim wanda wanda suke ce ma tangimi tajwid kenan irin wanda kamar su Abdul Basit suke yi an gane ko misali أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة وانقصوا لنا التجويد mataki na biyu sai a tahqiq irin wanda khusari yake yi yana karatu alqur'ani yace khusari shi na tajwidi kin kuma shi na yin tahqiq shi ma abdul basit go lokacin baya yin tajwidi kin wanda suke ce matan gai misali bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم kaga wanga bai kai wancan ba an gane ko sai abu na uku at-tadwir shi ko at-tadwir shi ko kasan ni shike kasan at-taqiq yake kamar irin wanda min shawu yake yi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم سير منتمي التدوير سي الحدر ita kalma ta alhadr tana nufin gangara karatu irin da muke yi cin qiyamul layli akwai gaugawa amma ba ba a tauye tajwidi ba kuma ana fitar da harufa an gane ko biduni ikhlalin bil qawaid wala bi makharij al huruf misali bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
mun gane ku to ka ji su alaramma daban-daban to akwai wani malami malami ne wanda yake karantar da qira'at to ɗaliban shi suna son su yi wasa da shi kasan wata wani lokaci ɗalibi shi na son shi wasa da malamin sa sai sun ka ce aramma mun kullum mun ji karata karatu yana karantar da su qira'at amma kuma ba mu taɓa jin kai tangimi ba shi kuma mutum ne wanda kasan shi tangimi kin da suke ma tangimi ai tajwidi ne an gane ko qira'a mujawwada ake cewa ba a cewa munaghama an gane ko su ko sun san mutum ne wanda bai da dogon lumfashi shi ko tangim tajwid bai yi sai kana dogon lumfashi saboda jan aya ne kadan kadan ne ake tafiya kuma komai shi a hidda shi to shi ko ya gane kamar suna son su kada shi cikin matsala na sai ya ce ka taba jin inda Allah ya ce watan gimil qur'ana tanjima ai babu ko to Allah ya ce inna sanulqi alayka Allah ya ce mu da sannu za mu saukar maka qaulan magana saqilan wanda take mai mi mai nauyi wanga sifofin qur'ani kenan ka diba cikin al-itqan fi ulumi qur'ani ya ka sifofin qur'ani ko wace tana bukatar ai mata bincike shi yasa matan manzo sallallahu alaihi wasallam take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha take cewa naga manzo Allah ana saukan masa wahayi fil yawmi shadidil bardi cikin dare ko yini mai tsananin sanyi amma wa inna jabinahu la yatafassadu araqan an gane ko zufana ya kece ga goshinsa ko ga fuskarsa taqilan kenan sai Allah ce mi inna nashi'atal layli ko lalle tashin nan na dare hiya ashaddu wafa'an ita ta fi dacewa wafa'an wato daga fi'ili tulati ne wafa'a ya ta'u sai a ce mi wafa'an taki ma'ana ita ta hi dacewa don in ka taki abu da kyau to kenan kawo ka ta dace da shi ko ba karan bane yawwa to wannan ita ce qira'a abin nan ta jamhur imam abu amr ibn al-ala al-basri da imam ibn amir ad-dimashqi sun karanta wifa'an an gane ko sai ya zamanto wato fi'ili ne mi fi'ili ne ruba'i daga wafa'a yuwati'u muwafa'atan wa wita'an kamar qatala yuqatilu qitalan wa muqatalatan nadala yunadilu nidalan wa munadalatan ko ba ka bane kenan wannan ita fi dacewa duk da yana rufin mi dacewa daga wafi shi ko ga wafa'an daga wati'a ya ta'uri sai sun kace in an ce inda nashi atalin shi ashaddu wafa'an ko wita'an duk ma'anar su daya ita ta fi dacewa waɗansu malamai suka ce a'a in an ce ashaddu wita'an a qira'ata Abu Amr ibn al-Ala da Abdullah ibn Amir daga muwafa'a ne kenan ita ta fi samun dacewa tsakanin zuciya da halshi saboda wannan lokaci halshen yana karantawa kuma zuciya tana mi tana saurare babu hayaniya babu yaya mun gane ko yawwa saboda sai a samu sun kace al-ikhlas domin ana son a samu ikhlasi in kana yin sallah cikin gidanka babu da sabi alkhudu kuma a samu kankan da kai an gane ko shi yasa malamai suka ce an ka fifita sallar dare akan mi akan sallar rana ita ko qira'a ta wata'an sun kace to ga waɗanda sun kace akwai bambanci sun kace daga wata'a ya ta'un kina ashaddu sabata qadmin ita ta fi tabbatar da dugadugan mutum a lokacin sallah wa ab'adu min az-zalali kuma ita fi nisantar da mutum daga mi kuskure wa asqalu min salatin nahari ko ta fi sallar sallar yini nauyi saboda sai ka tashi daga bacci ko ba ka dan bane eh yawwa yawwa ko kuma ashaddu qiyaman wata an ita tafi tsananin tsayuwa don sai ka fi tsayuwa da daddare an gane ko yawwa domin kalima ta alwata wani kusa tana nufin dacewa ko tabbatuwa yawwa ita tafi wasu malamai sun ka ce kenan wa asbatu qiyaman ka hi samun tsayuwa wa qira'atan da qira'a wa asbatu lil amali kuma ita tabbatar da kai ga aiki wa adwamu kuma ita tafi samun dacewa liman arad al istar min al ibada domin da ranar da waya ka samu kai ibada mai tsawo akwai rigima ta kai da kawo tunda ya ce inda laka fi nahari sabhan tawila ku da rana kana da sabhan asalin sabhan ki wato iyo amma yana nufin kai da kawo an gane ko to kaji da malamai sun kai taujihin wannan sai Allah ce mi واذكر اسم ربك كأنبتي سونا أبنجيجنك كو وتبتل إليه تبتيلا كينكي زوا غريش ينكي وا تبتل بيتي تبتلا با شي تبتيلا نبتل يبتل تبتيلا نكوني سيكامي مصدر أبنا كينا وتبتل إليه تبتلا أنغاري كو كاغب وتبتل إليه تبتلا أما سيتي تبتيلا سيكاوم مصدر na fi'ili eh, wanda babu shi kenan sai zaman to kamar fi'ili biyu na an kai amfani da su mun gane ko ka yanke zuwa ga Allah yankewa tabattal lazimina ka yanke tabtilan ai tabtilan nafsaka ka yanke kanka zon saboda ibada nan yankewa ba ana nufin ka sa yuka ba a ga mana ka yanke al'amura ka tsaya don ka bauta ma Allah mun gane wannan to in tabe wannan aya qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila wajja i'rabinta in ka diba cikin wato eh, ad-durrul masun da kuma abin nan sauran tafsiri da sun kai i'rabin dai ayat akwai audio na i'rabi kusan da sun ka kawo har goma sha biyu in baka yi anya ba in kada binciken su ma sai ka rikice ka rasa ma wanda zaka dauka shi yasa sai ka dubi wanda ya fi karfi sai ka dauke shi ni da ka ji na ga maka sai Allah ce rabbul mashriqi wal maghribi Allah shine ubangijin mashriqi maulluwar rana mashriq daga al ishraq ne inda hasken take bulluwa wal maghribi da inda take boyuwa ba inda take faduwa ba daga kasa tsamanin rana faduwa na take la ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya wanda cancanta abota mishi akan cancanta sai shi fattakhidhu wakila ka riƙe Allah shine wakilan wanda yake abin dogara idan muka duba imam shu'ba wanda rawi ne na asim al-kufi da kuma ibn amir ad-dimashqi da yaqub al-hadrami al-basri da hamza al-kisa'i da kharaf sun karanta rabbil mashriqi wal maghribi an gane ko to in ka ɗauke shi rabbil mashriqi wal maghribi dama abin da ya gabace shi menene واذكر اسم ربك كما كان بني تو ربك رب المشرق والمغرب ba sai kuma fahimta ba yawwa sai zaman to kenan sifa ce na wato rabbika ko badalina nashi ko atfu bayan amma yanka karanta rabbul mashriqi wal maghribi kamar da sauran qurra sun karanta kenan sai zaman to alal ibtida'i kenan matsayin mubtada shike kenan rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa mun gane ko wasu malamai suka ce a'a khabar ne na mubtada kenan asalin shi huwa rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa an gane ko to to in ka ce rabb- huwa rabbul mashriqi ne shine ubangijin makullar rana da kuma wurin haɗuwarta ko inda take buya- buya buya. an ran ma'anan mun faɗi wannan wani wuri ya ce gabas guda da maghrib rabbul mashriqi wal maghribi wani wuri kuma ce rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini cikin ar-rahman wani wuri kuma ce eh, fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi ah ya an kai haka mashriqi wal maghribi kuma mashriqai ne an ramma sai sun kace inda an kace mashriq mashriqi wal maghribi inda take fitowa gabas guda ce yamma guda ce inda an kace rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini gabas tana da dama da hagu yamma tana da dama da hagu rabbul mashariqi wal magharibi saboda kullun rana tana hitowa kwanakin nan na shekara da na watanni da na sati shi yasa zaka ganin wani lokaci sai ga ta fito daman gabas wani lokaci ga ta fito tsakiyar gabas wani lokaci ta ga ta hito yammacin gabas haka faduwar ta shi ba eh Allah ma ai hatta raga a ce cikin Qur'ani akwai matsala eh in baka gane baka koma mallamai su yi maka bayani ka kai ka ja maka kanka rikici ko ba ka ran bari yawwa qira'a inna nashi'atal layli ko hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila kariba cikin alqira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam safha ta 646 don kaga karin bayani to aya uh, da zamu dauka uh, wadda akwai tawjihul qira'at a cikin ta a cikin uh, wato wannan sura ita ce aya inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layl ko inna rabbaka lalle ubangijinka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya'lamu yana sani fi'li mudari ne yufidu at-tajaddud wa at-takrar annaka taqumu adna min thuluthay al-layl kana tashi adna min thuluthay al-layl kamar mafi kusa daga sulusin dare an gane ko in an ce mafi kusa nan ba wai lokacin ake nufi ba kamar abinda in an auna shi zai zama to kusa ga sulusin dare to annaka taqumu duka gaba ɗaya kana iya haɗa suka ce anna wa ma fi hayyiziha taqumu ya ya'lamu qiyamuka ne ya kace annaka taqumu adna mafi kusa kusa min sulusai layli imamu hisham an gane ko rawi na abdullahi ibn amir ya karanta min sul sulsai sulsai layli yayi malamu mi domba ya ya mata sukuni sauran sun karanta sulu sulus ana cewa kenan suls ana cewa sulus da larabci an gane ko yawwa kenan min sulsai layli ko min sulusai layli in hisham ne kira shi sai karanta sulsai layli sauran kuma kasanta sulusai layli kenan mafi kusa daga sulusin dare sai ce mi wa nisfahu wa thuluthahu imamu nafi' al-madani da imamu abu ja'far al-madani sun zammi al-madani yani da imamu abu amr ibn al-ala al-basri da imamu yaqub al-hadrami al-basri sun zammi al-basri yani da abdullah ibn amir ad-dimashqi sun karanta wa nisfihi wa thuluthihi dike da cewa ran ma wa nisfihi wa thuluthihi sun yi mi kina sun yi kasra yawwa sauran kuma sun karanta wa nisfahu wa thuluthahu to ya zamu taujihin wannan sai sun kace in an karanta wa nisfahu wa thuluthahu an gane ko yawwa atafina akan adna al-mansub zarfan an gane ko da an ka ce annaka taqum kai kana tsayuwa adna shi adnakin nan asalin shi eh, adnawa ne daga dana ya dununi to da yake wawun kin ta zo karshe sai an ka bai da ta mai alif asalin shi adnawa min sulusayil layl to shi adnawa af'aluna kamar siga ce ta tafdili kamar ka ce eh, af'alu tunda dana wanga ya kusanto dana wanga ya kusanto adna mafi kusa muna ganewa kina asalin shi ismu tafdil ne to amma nan matsayin mi shike matsayin zarfu az-zamani yake saboda mi saboda an ce annaka taqum kai kana tsayuwa tsayuwar daren nan lokacin nan adna min sulusayil layl to shi sulusayil layl sai da mun to sulusayil layl matsayin mi an yi masa shi adna an yi masa nasba a matsayin shi na mi na matsayin zarfu az-zaman shi yasa zarfu zaman ko mi ne ne mansubu ne al-yawma ka gani wasu kuma ta bada ja'a muntasafan nahar kaga muntasaf daga intasafa ne amma an kace muntasafan nahar mansubun ala annahu zarfu az-zaman ma dalla al-ramma to tunda adina ya dauki nasba sai sai sai zaman to azamin sir wa nisfahu wa thuluthahu kenan wa adna wa adna nisfahu wa thuluthahu in an kace kuma wa nisfihi wa thuluthihi to nan kuma sai zama tomi ma'atufi ne akan mi akan sulusayin laili to tunda an ce adna min sulusayin laili kuma wa nisfihi wa sulusihi tunda nis- min sulusai sulusai ai sulusai ne sai an ka shahi mi nunun lil idafa to sannan min sulusai majrurun ne wa alamatu jarrihi al ya'u li annahu musanna kenan in kace adna in ka yi atafi akan adina sai zama to wa nisfahu wa thuluthahu in ka yi atafi akan min thuluthayil layli sai ka ce wa nisfihi wa thuluthi almuhimmu allahumma amin ubangijin ka ya san kana tsayuwa adina min thuluthayil layli mafi kusa daga thuluthin dare wa nisfihi da kuma kusa mafi kusa daga rabin dare ko wa thuluthihi ko da kuma thuluthin nisfi don wanga thuluthi ba na dare na ba thuluthin nisfi na al-ramba sulusin nisfi to waɗanda suke tsaye wannan wa ta'ifatun min alladhina ma'ak da kuma wata jama'a ta da kai duk Allah ya san waɗanda suke tsayuwa an gane ko to wallahu yuqaddiru al-layla wan nahar Allah ne yake kaddara dare yake kaddara mu sahiya kiran waɗannan lokutan ba wanda ya sai kawo su in ba ruwa in ba Allah ba kuma alamomi da suke nuna akwai mi akwai Allah don ya ce mi وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا علم أن لن تحصوه ألا يسنبك كي أي دريبا فتاب عليكم تو ألا يامي يا كابتوبنكم يا يافي مكم فقرأوا ما تيسر من القرآن كوكرن تأبين دي استوكاكا ندق القرآن da wannan ne waɗansu ke cewa in kai yi sallah ba karanta fatiha ba to ai babu matsala can wanda aya ta sauka ne a makka ana zancen mi nafila tana yawan lokacin ba a saukar da Fatiha ba duk da yake Fatiha a Makka an ka saukar da ita zance mafi inganci wal qad atina ka sab'an min al matani wal qur'an al azim kuma Fatiha an saukar da ita a ina a Makka tunda eh, suratul hijr makkiya ce duk da yake sun ce ta sake sauka a Madina amma wannan ra'ayi wasu malamai sun zo a fashi an gane ko to madalla sun ka ce Allah ce faqra ummati sura min al qur'an ko su karanta abin da ya sauka amma zance mafi inganci in an an kai sallah ko nafila ko fariba babu fatiha babu sallah la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab wannan shine zance mafi inganci mun gane ko sai kuma abin da zai zo shine mi shine cewa akwai hadisin da suke kar- karanta faujar shi duk eh, malikiya eh, duk wanda duk sallar da an kai ba a karanta fatiha ba fahiya khidaj khidaj khidaj ai naqisa naqisa sun kace to ta tawaya to ai don an ce ta tawaya ba shike nuna an nuna ai akwai tawayar da sallah tana iya yiwuwa da ita akwai tawayar da kuma sallah ba ta yiwuwa da ita mun gane ko to kiran wannan magana babu ta na cewa ana iya yin sallah ko ta farilla ko ta nafila ba da fatiha ba sannan kuma abu na biyu shine cewa shin idan limami yana sallah kana bayan liman shin idan yana karantawa a asirce mi an wajibinka ka karanta fatiha duk da ke waɗansu fuka haɗa harafiya sun ce a'a in dai liman yana karantawa ko a asirce na kai kai shuru wannan magana ta su tana da rauni in liman yana karantawa a- a asirce kai ma kai ma za ka karanta to amma yana yi a bayyane fa to su waɗansu malamai sun tafi cewa irin su hanabila sai ka karanta fatiha ko da liman yana yi a bayyane amma su malikiya sun tafi cewa su hujja waɗancan la salata liman ya- lam yaqra bi fatihatin kitabi kinan eh, dole kenan sai ka karanta su ko ɗancan suka fi hujja da cewa wa idza quri alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun da hadisin da ya zo na manzo sallallahu alaihi wasallama idan liman yana wa idza qara'a fa ansitu in liman yana karatu kenan a bayyane ku yi shiru wannan kuma shine dai mu dai abinda muka ga ganin ya fi zama kusa ga dacewa eh, kuma ba za mu ci da saka ba dole sai ka karɓi na mu dai ga wanda muka dogara gare shi da dalili wallahu ta'ala alam kowane akwai ra'ayin da malamai sun ka tafi akan shi in ka diba cikin al'adbun namir shi shankiti ya karkata cewa ko da liman yana bayyanawa ka karanta shi kuma albani ya tafi cewa in dai liman yana karatu to ka asirta in liman yana karatu a bayyane to kai shirunka to mu dai mun karkata zuwa ga wannan ra'ayin wallahu ta'ala alam ra'ayina eh, cewa in liman yana karatu a bayyane kai shiru saboda sauraron karatun shi ma wato shi ma ibada ne wallahu alam to alima an sai kunu min to waɗansu kuma sun ka ce a yana iya karanta qur'ani ba a yi sallah da qur'ani ba da larabci ba sun ka ce Allah ya ce inna hadha la fi suhuf al-ula sufi ibrahim wa musa ai wanda qur'ani yana cikin eh, sufi ibrahim wa musa kuma an ce wa innahu la fi zuburil awwal da shi qur'ani yana cikin littafin farko su ko littafin farko ba da larabci bane so kace ke ne yanzu in ka zo kai sallah da yarinka a akwai ta sai an kace a'a da an kace wa innahu la fi zuburil awwalina ambaton al-qur'ani ko ko ma'anonin da alkur'ani ya zo da su sashe irin na tauhidi akwai cikin waɗancan littafai ba shi na rufin ba ka zo karanta qur'ani da yarenka dan da wannan ne wadansu kafa wajen su suna mutane sallah da yarurrukansu فقرأوا ما تيسر من القرآن وكرنت أبن لسو قرأ القرآن علم أن سيكون منكم مرضى الله يسنزا أسامو واتو المرضى daga cikin kuma marasa lafiya kaga uzuri kenan wa akharuna yadribuna fil ardi wadanda suke yadribuna suke tafiya fil ardi a bayan kasa nan ba ana nufin yadribuna fil ardi ba suna bugun kasa ba ko ne ce ai qur'ani ya ce ana iya bugun kasa wannan kafirci ne bugun kasa irin wanda wadanda suke yi na neman sanin gaibi yabtaguna min fadlillahi suna neman falalar Allah wa akharuna da kuma wadansu mutane yuqatiluna fi sabilillahi sun tafi wajen yaki don daukar da kalmar Allah don Allah ya musu uzuri faqara umma ta yastara minhu ku karanta abin da ya saukaka shi sa rayuwa addini ka dauki abin da zaka iya wa aqimus salata Allah ya ce ku tsaya da sallah wa atuz zakata ku ba da zakka ko ya ce wa atuz zakata da ba Qur'ani galibi sai ce a ba da zakka amma asalin shi wa atuz zakata mustahiqiha ne ko ba da uwa karan bane tun da an ce ku ba da zakka wa za a ba wanda ya cancanta su ne Allah fara inna masadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin alaiha wal mu'allafati qulubuhum fi riqabil ghalimin fi sabilillahi wa ibnis sabil Allahumma amin wa aqridu Allah qardan hasana kuma Allah ramce ramce mai kyau hasanan kinan don Allah kuma da dukiya halat kuma kuna musulmi kuma kusa inda Allah ya ce kuma bai ce iqradan ba sai ce qardan kaga sai kawo ismul masdar ko ko masdar na fi'ili thulathi an gane ko kuma da ce a ba Allah rance ba don Allah talaka bane ku taimaki addinin Allah da bayan Allah ake nufi wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah duk abinda kun ka gabatar daga kawunan ku kaga sai Allah ce ga kawunan ku don in kun yi kanku da kun kai ba inna Allah la ghaniyun 'anil alamin min khairin na alkhairi wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin duk abinda kun gabatar ga kawunan ku da alkhairi tajiduhu inda Allah za ku same shi a wajen Allah huwa khairan shine mafi alkhairi an gane ko baka cewa huwa khairun huwa khairan wa a'zama ajra kuma shine mafi girman lada dan abinda Allah zai baku ya wuce wanda kun ka bayar dama dukiyar ta Allah ce kuma yace ku bayar da lundun ka muku shikenan me matsala wastaghfirullah ku nemi gafara Allah inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne Allah kuma mai jin kai ne Allah shi gafarta mu da kuma ya ji kan mu duniya da lahira yan uwa lokaci ya ya halin sa dole nan za mu dakanta sai darasin mu na gaba idan Allah ya so ya kaddara abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh